babi na nuna bil wadain ba da mawkihi ma na sha tara mun kare mun yi shi mun yi ruwaye wannan yuhudu su kawo mako kuna inda nabi sallallahu alaihi wasallama mun kare wannan mun zo ta gaba ma na a bakure shi ma mun yi shi ina ga za mu tashi babi na 20 babi na 20 shine babun birru man kana yasulluhu abuhu birru man kana yasulluhu abuhu me yake nihi da wannan birru dai muka ce ne birru biyayya ko kuma kirki ƙarshen kirki shine biyayya ba ƙarshen kirki shine biyayya ka yi biyayya ko kuma ƙarshen kirki kenan wannan baban zai karantar da mu biyayya ko kuma kirki na ƙarshe ga wanda babanka yake mai zumunci kanyarsu ai can baya mun yi bayanin idan uwayenka suka mutu da kwa abin da ya sora sai ya ce hisalun arba'in ko tadodi guda hudu yace addu'a lahuma wa istighfar lahuma wa infaz ahadihima wa ikramu sadiqihima wa sillatir rahim allati la rahima Allahu laka illa bi kibalima ko wannan sun mutu to wannan ma kuma to wannan kadai zaka yi ko kuma da ko wani abubuwa inda baba in ya da rai kana mai biyayya kana mai kirki inna da baba suna da rai kana musu kirki kana musu biyayya to inna da baban yanzu kuma sun rasu yaya ne biyayya take shine wannan zai karanta mana kenan shine hadisi na arba'in daidai karanta قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا, حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مر عن ابن عمر مر عربي في السفر وكان أبو عربي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال لأعربي ألست ابن فلان قال بلى فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ونزع إمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعد من كان معه أما يكفيه فقال بعد من من معه, من معه أما يكفيه درهمان فقال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ له نورك to wannan wani labari ne zai bamu na ibn umar ai kuwa san da ibn umar ko waya ibn umar abdullahi dan umar dan haddabi shi kuma umar haddabi shine khalifa na nawa bayan abubakar ya khalifa shine umar bin haddabi khalifa kuma yakan ya aurawa annabi diyarsa mai sunan hafsa to to shi wannan ya ce hadasna abdullahi bin salih abdullahi bin salih ya ba mu labari kale ya ce hadasna laisu laisu ya ba mu labari laisu shi ana ce mai ibn sa'ad ibn sa'ad as-sahabi sunan shi sai laisu nan bai ka sunan shi ba sai ce laisu dan kiran ne amma dai sunan shi ibn sa'ad as-sahabi an halid bin yazid shi kuma laisu nan ya samo daga halid dan yazid an abdullahi bin dinar daga abdullahi dan dinar ani bin umara kuma sai aka ce daga dan umar kenan aka ce ma dan umar ka san waye dan umar shine abdullahi bin umar to ita wannan abin da zama abin da ka wannan abin da aka wata aksun ci akai kenan ibn umar ne ita kenan shine ce ma an ibn umar daga ibn umar sai ce marra arabiyun fi safari marra in aka ce marra shudewa wani a arabi kuma kamar mutumin kauye wanda ya zo da kauye nan balaraban kauye shine arabi kenan nan mara arabiyin fi safar wani balaraban kauye ya shuɗe a cikin bulaguro kenan ibn umar yana cikin bulaguro shi ma balaraban kauye yana cikin bulaguro kenan mara arabiyin fi safari wani balaraban kauye ya shuɗe a cikin bulaguro to shi wannan balaraban fakana abu a arabi baban wannan ba kauyen shi wannan ba kauyen wanda yake cikin bulaguro fakana abu a arabi baban shi balaraba sadiqan li umar kenan baban shi wannan balaraba wanda yake cikin bulaguran nan ya kasance abokin umar ne mun gane wani ne abokin umar baban wanda baban shi wannan ba kawai ko shi baban shi shine abokin wa wani umar umar bin hadar baban abdullahi to sadiqa li umar radiyallahu anhu fa qala li arabi sai ibn umar ya cewa wannan balaraba na ƙauye mutumin ƙauye da shine fa qala li arabi wai ne fa qala nan wani ne ibn umar ya cewa wannan balaraba ƙauyen kenan da ya gaishe tsin kayo shi sai ya ce mai alasta ibn fulanin kai ba dan wani ne ba ibn fulanin kai ba dan wani ne ba kamar ka ga wani mutum wanda shi wannan mutumin dan abokin babanka ne bai gane kama sai ka kalle shi ka ce kai ba dan gidan baba wani ne ba kenan shi ne na ibn umar ya ce mai alasta ibn fulanin kai ba dan gidan wani ne ba kala bala sai shi wannan ba kauye nan kala sai ya ce bala na am ni dan gidan wane ne to da ya wudu wannan fa amara lahu ibn umar bi himarin sai ibn umar yayi umarni yace a bashi jaki a bashi jaki kamar yana tafiya a kawai cikin bulaguro sai ya kawai sai ibn umar yace a bashi jaki ya hau kana yasta'qibu shi ibn umar yasta'qibu nan jalayi yasta'qibu abin da yake ni shi a tafiyar bulaguron da ake shi ibn umar abin hawa bi gare da kwai jaki da kwai rakubi in ya gaji da hawan raƙumi sai ya shanje ya komo jaki da ya huta a hanyar makka ne daga madina ne zasu je maka aka yi kisan kenan shi ne ne cika ne sta aqibu ya kasance yana sauyawa ne da jakin kenan ne sta aqibu kamar jakin da zai bada ya kasance kamar jakin oseku ne yake in ya gaji da hawan raƙumi sai ya hau jaki mun gane to wanda za a imamatu bai cin ya ci a bashi jakin hallo wanda za a imamatu kuma sai huda rawani imama rawani shi min an ra'asi da kanshi fa a dawo hallo ya bashi to mutane suna ga kawai an gamu da ba kawai an huda an mai kyautar mi jaki to in zaka yi kida in zaka yi kiyasi da yanzu kaman me kenan kaman moto ne ko kaman mutum ne ba kawai ka gamu da shi sai ka ce kana da moto kana da mota kace a bashi wannan mota ko kaman zakiya kuma ka huda ya huda rawani ya bashi faƙala ba'adu man ma'ahu sai wa'anda shashen waɗanda suke tare da shi suka ce waɗanda suke tare da wa ibnu ma sai suka ce amma ya kafihi dirhamani shin yanzu wannan da ka bashi hajjaki da kaza kaza na ƙauyen mutumin ƙauyen nan da dirhami bi ma ka bashi bai ishe shi ba kenan ka ce da wata jika aka bashi ko jika bi ai ta ishe shi shine suka ce su wanda suke tare faƙala sai shi ibnu umar ya ce abin da ya sa ni haka sai ya ce kalin nabi sallallahu alaihi wasallama domin na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ehifis ka kiyaye ko kuma ka tsare mine wudda abika soyayyen babanka ka kiyaye ko ka tsare soyayyen babanka la taqahu kakka yanke ta fa yatfa'ullahu nuraka sai Allah ya fice haskenka kenan in ka yanke soyayyar babanka Allah zai ne zai fice haskenka shine nan yace abin da sanami wannan kyautai naji annabi na cewa ihfizu wudda abika ka kiyaye ko ka tsare ni soyayyar babanka la taqdahu kakka la taqdahu kakka hukin nan da mire ul ila soyayyar baban la taqdahu kakka yanke soyayyar babanka in kai haka fa yatfa Allahu nuraka Allah zai fice haskenka to fasara hadisi to me ke nina me muke wani ko muke doka wani me so muke doka eh kamar zumunci gadon shi ake hadisin gaba yake fasar ta magana ai shi baban shi wannan ba kauya shine abokin baban ibn umar shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka yanke soyayyar babanka kenan in babanka yanzu babanka ko mamaka irin abokansu da suka taso wanda kana ganin su tare sai baban naka ya mutu ko mamar taka ta mutu kenan da gidanku da gidan wancan ka ayyake ne ka ayyake alaka ka ayyake zumunci kenan in kai wannan ka kiyaye soyayye babanka in kuma baka yi ba wannan Allah zai fice haskenka kenan a wannan inda yazo wannan ruwa ta adabul furad zaga a cikin karshen sharhi an ce da afahu albani to amma dai a lafazin wannan na ibini na mufrad ne ya kasance da ifina wajen albani hadisi ne wannan sahihi labarin ya inganta tun da ya zo a sahihil muslim labarin yadda yake a sahihil muslim ka diba cikin babul birru wasilla ina ga anan a sahihil muslim hadisin nan ya zo kuma aliyad salin ma da kwai wannan hadisin yadda yake a can yace annahu kana iza haraja ilal makka shi ibnu umar ya kasance idan ya wuta zuwa makka kana lahu himarun ya kasance yana da jakki ya tarrawahu alaihi yana huta a kan shi iza mallar rukubun rahila in ya gaji da hawan rakumi kenan ibn umar in zai bulaguro daga makka zuwa madina daga madina zuwa makka yana da abun hawa nawa dami da jaki kenan iya gari da hawa raƙumi sai ya hau jaki wa imamatun yashuddu biha ra'su kuma yana da rawani wanda yake rihe kai saboda hanya iska da wannan sai shi ne cikin ruwaya ta muslim take cewa fa baina ma huwa yawman ala zalika hima wata rana ya kasance akan wannan jakkin izmar rabihi a arabiyun sai wani ba kauye ya huce gaban shi faƙala sai ya cewa ba ƙauyen alasta ibn fulanin kai ba ɗan gidan wani ne ba bin fulanin ɗan wani ƙala bala sai wannan ba ƙauye ce eh ni ne to daga ya ji wannan ba a ɗahul himaru sai ibn umar ya huddo ya ce a bashi wannan jakin ya bashi wa ƙala ya ce mai irkab ya ce hau jakki bar da ya ƙaha wa haza wa imamatin kuma ya hudda rawani ya bashi ya ce ishidud bihara a suka karihe kanka faƙan lahu ba da ashabihi sai wanda suke tare da ibn umar suka ce gafara laka Allah ma gafara ibn umar a ɗaya ta hazar arabi himaran ka zo ka ba wannan ba ƙauye jakin kunta tarauhu alaihi wanda kana huta a kan shi wa imamatun ka baka bashi rawani wanda ka kasance ta shidu bihar a sai kana rike kanka da shi faƙala sai ibn umar yace inni sami'tu rasul sallallahu alaihi wasallama yaqulu ni na ji manzon Allah yana cewa inna min abarrul birra yana daga cikin mafificiyar biyayya ko kuma yana daga cikin mafificin kirki abin da ya kirki gaba ɗaya ga uwaye sillatin rajulu mutum ya sadar da zumuncin ahalu wudda abihi masoyan iyallan baban shi ba'a da an yi walliya bayan baban nashi ya mutu sai yake wa inna abahu kana saddiqan li umar abin da yasa ne haka dan shi wannan ba kauye baban shi ya kasance abokin Umar ne kenan kaga wannan tarihi ya tabbata a cikin Muslim to amma dai lafazin da ya zo nan da wanda kasa daga Albani ya ce da abawa Albani lafazi ne nan da amma dai tarihi ne ingantacce kenan me yake karantar da mu dai kiyaye ne kiyaye zumunci kenan ko da inna da baba sun mutu da kwai da kwai zumunci baba wance da baba wane abokan tsoho ko wanda suka yi service tare ko wanda suke zuwa gona tare ko wanda suka yi aiki tare ko wanda suke tare ai da kai zaka babanka kullun tare suke da wasu to kenan baban na kai riga yi wannan mutuwa ko kuma duka bi sun mutu kenan ka kiyaye soyayya da wannan gidan da wannan gidan da kai zumunci har yanzu kenan dan annabi ya ce a kiyaye soyayya kuma soyayya ana gadan ta kenan dan wani ibn umar sai ya sauka daga wannan jakkin ya ba dan wannan dan wannan entin kin baban shi kenan me ya yi practicing abinda annabi ya hudu kenan wani leson wani kurmi ke doka kenan mu kiyaye soyayye uwaye duk uwaye mu ko sun mutu ba mikin da suke mu'amala da su mu yi muwa mimi mu'amala da su to sai na gaba
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي وليد أنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال inna abarul birra an yasila rajul ahli wuddi abihi to kaga wannan hadisin ne wancan wanda muka wuce fasalta hadasina abdullah bin yazid abdullah bin yazid ya bamu labari kala yace hadasina haiwatu haiwatu ya bamu labari wannan haiwatu sunan shi bin shuraik ake ce mai yana daga cikin tabi'i tabi'in malami ne wanda ya shahara sosai a zamanin shi kala yace hadasina abu usman abu usman ya bamu labari alwalid bin abi walid shine alwalid bin abi walid an abdullahi bin dinar daga abdullahi bin dinar yace ali bin umar daga shima ibn umar kenan sauran hadisin shi yake fasata wanda muka wuce yace ga matanin ya fara yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna abarral birra an yasilla rajulu ahala widda abihi mike ne inna abarral birra cewa dai mafificin biyayya ko kuma cewa dai mafificin abubuwan kirki kamar abubuwan kirki da biyayya ai yawa ne ko to wanda ta yi fifiko gaba daya kenan shine inna abarrul birra is mafificin mafificiyai biyayya da kirki an yasilla rajulu ahalu wudda abihi an yasilla rajulu na mutum yayi zumuncin yallan masoyan baban shi kenan kirkin da ya kirki mutum ya zumanci yallan baban shi kirkin da ya fi ka zumanci yallan masoyan babanka innal abarral birra cewa dai mafificin biyayya an yasillar rajulu mutum ya sadar da zumuntai ahala wadda abihi iyalan masoyan baban shi aka tambayi ma aka tambayi cikin malamai wanda suka wuce aka tambayi wani ya zo ya fatawa ya ce lokacin da uwaye na kansu rasu muna dan sabawa banda kyautata musu banda menene yanzu kuma na gane ya zai yi amma dai sun mutu sai aka kame wannan hadisin aka ce innal abarra birra an yasullu rajulu ahlu da abi kenan sai ka koma zai ka je ka kyautatawa iyalai abukan shi wanda suka taso tare kenan fami fami da suke tare da babanka kenan wannan su zaka je ka kyautatawa in ka kyautatawa kenan kamar baban naka ne yana dare kana kyautata mishi mun gane kenan fasara innal abarral birra mafificiyai biyayya biyayya da dama ce to wace ce babba shine an yasilla rajulu ahlu wudda abihi mutum yayi zumuncin masoyan baban shi mun gane to sai na gaba babi na 21 shi kuma yace babun la taqda man kana yasulu abaka fa yutfu nuraka la taqda kakka yanke zumuncin man kana yasulu abaka wanda babanka yake sadar mai da zumunci in kai haka fa yutfu nuraka Allah zai fice haskenka kenan duk wanda babanka yake sadar da zumunci da shi abokin shi ko wani nashi ko na kusan shi suna zumunta da babanka ko mammaka idan su suka mutu to wannan zumuncin kai zaka ɗauka ka yi gadon shi kamar yadda ka gadi babanka kenan sai ka ci gaba a yi kwancinite da wannan zumuncin ka a yanke shi shi ne ce la taqda kakka man kana yasullu abaka wanda babanka yake sadar da zumuncin shi in kai haka fa ya tafa nuraka sai Allah ya yawa karanta
أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاهق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد مدينة مع أمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت أمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة فهو الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفع بذلك نورك to wannan shi ma kamar wani shi ma kissa ce wata action ce da aka yi sai mu bi ta fasar tukwana sai bayani yace habar na bishiru bin muhammadin bishiru bin muhammad ya bamu labari kala ya ce habar na abdullahi shi kuma daga abdullahi da a buhari in yace ma abdullahi yana nihin ibn mubarak zaga a buhari ko a can cikin littafin nashi babban ko a nan sai ya ce abdullahi zato duk in yace ma abdullahi yana nihin abdullahi bin al-mubarak abdullahi bin wa al-mubarak sunan shi kala ya ce ahbarna abdullahi bin lahiqin shi kuma abdullahi dan lahiqin ya bashi labari kala ya ce ahbarni sa'ad bin ubada ta azuraki shi kuma daga sa'ad dan ubada azuraki to daga nan sai ya ce anna abahu baban shi baban kenan sa'ad bin ubadatu zuraki waye baban nashi ubadatul zuraki musakin yace bishir bin muhammad ya bashi labari ko yace kuma abdullahi bin mubarak ko shi kuma yace Abdullahi bin Lahiqin kala shi kuma yace Sa'ad bin Ubadatu Zuraqi yace Sa'ad bin Ubadatu Zuraqi yace anna abahu baban shi kenan waye baban Sa'ad bin Ubadatu Zuraqi shine Ubadatu Zuraqi kenan waye faɗi wannan labarin da zama wadi Ubadatul Ubadatu Zuraqi ne faɗi wannan labarin to me yace shi Ubadatu Zuraqi yace kuntu na kasance jalisan ina zamne fi masjidil madina a cikin masallacin madina waye ke zamne a cikin masallacin madina ubadatul zuraki to yana zamne sai ce ma'a amru bin usmana suna tare da kuma wani mai sunan amru bin usmana kenan suna zamne a majalisi a masallacin wa annabi a madina da wadawa suke zamne da ubadatul zuraki da da amru bin usmana suna zamne a farfajin masallaci suna hira famar rabina abdullahi bin salami sai abdullahi bin salam ya shuɗe gare mu kamar ya zo da passage ko zai wuce sai abdullahi bin salam ya shuɗe gare mu wai abdullahi bin salam a sahabai ba abdullahi bin salam a shi abdullahi bin salam kan annabi sallallahu alaihi wasallam zo shine babban malamin yahudawa wanda ya musulunta ai a cikin manya-manyan yahuda ai aya tana cewa da kai waɗanda suka yi imani da suka yi sun san shi kamar yadda suka san diyansu shine ya kaji an ce kama abdullahi bin salam da abokai ne a tafsiri kenan abdullahi bin salam wannan babban malamin yahudawa ne daman ya karanci labarin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da annabi ya zo sai yana ɗaya daga cikin wanda suka musulunta a manyan yahudawa to su wannan wanda suke zaune a fada dawa dawa da ubadatu zuraki da to suna zaune wa yazo zai shude abdullahi bin salam yazo wucewa to abdullahi bin salam da yazo wucewa sai ce muttaki an ala ibn abi tunda tsoho ne ya kishin gida a bisa dan uwan shi dan dan uwan shi kenan me yake nuna kamar so bai taya ba wanda ya so bai taya ba zai kama wani haka yayi shine karin kenan yadda ya wuce tunda tsoho ne da kwai dan wan shi ko dan kanin shi shine yake tafiya da shi kenan ya yi dogaro da shaka shine muttaki'an ya kishi gidi kenan shi ya kama shi ya tafiya da shi da ya huce ya akai fana faza anil majlis sai ya ai a inda suke wannan sai zagaye guri inda suke zama nan kamar ya biyo ta nan da ya biyo ta nan sai huce kamar mutum biyu suna zama nan sai ka ratso na faza nan ya ratso gurin inda suke zama sai ya ratso na da ya ratso amma dai bai tsaya ba sai ya wuce mutum biyu suna kofa zamne kai ka zo daga nan zaka wuce ka zo wuce sai ka ratso gurin su yanda dai suna ganin ka da ya zo su mai magana ba shi bai musu magana ba sai me sai ya wuce shi ne na fana faza an almaji sai ya sai ya ratso inda suke zama majlis mazamnin nan summa a dafa alaihi da ya wuce kuma sai ya juyo faraja alaihim sai ya komo kansu mun gane suna zamanin suna dawa-dawa da ubadatu zurabi da usman ga abdullahi bin salami sahabi ko sai zo na tafiya ya shingide da dan dan uwan shi da yazo sai ratso daidai inda suke zamna ba su mai magana ba bai musu ba sai mi sai wuce da ya wuce sun ma a kuma sai ya juyo fara ja alaihim sai ya komo zuwa gare su faƙala sai ya ce musu da ya ce musu sai yi wa wannan amurbin usman magana sai ya ce ma shi ita amurbin usman me kake so amuri dan usman ko kuma kamar mutum me kake nihi amurbin usman kamar yanzu latije ne ga samari suna wajen suna zaune kuma wannan latijin da ya zo huce samari na wanda suke kira ɗaya abokin baban shi sai ya zo huce ko bai gaida shi bai tashi bai tarbe shi ko wani abuwa to sai da ya huce kuma na tijiya sai ta mai zahi sai ya komo ya ce kai wani yaro ne kake ni ba shi ne akai kenan shi ne kuma sai ta mai ma shi ita amru bin usman me kake ni kai amru bin usman usman marrataini aw salasa sai da ya gane wannan so biyu ko so uku sai ce fa wallazi ba asa muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqi shi wani abdullahi bin salam ne ke magana yace na rantse da wanda ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da gaskiya innahu lati kitabillah wannan zance yana cikin littafin Allah marrataini na maga mai so biyu la taqda man kana yasullu abaka kakka yanke zumuntar wanda babanka yake sadar da ita fa ya tafi a bizalika nurika in kai haka dalilin wannan Allah zai fice askanka la taqda kakka man kana yasullu abaka wanda babanka yake sadar mai in fa ya tafi a bi zalika nurika in kai haka Allah zai fice to me ke ne ana saboda ai shi wannan wani Amr bin Usman baban Amr bin Usman in abokin Abdullah bin Salam ne kuma yana ganin shi ya wuce bai tashi bai ce baba ya kaza ya gida kenan kaga ya yake zumunta kenan yanzu ganin kuma yanzu ai muna wasan nan abokin tsoho zo zai wuce tsoho ya rasu kai baka tashi ba kenan haka ne a cewa kenan sai ya komo sahabin ya mai ni kake ni yaran nan ni kake ni yaran nan baka ji ba an waɗi kowa ka sadar da zumuncin babanka kuma kana gani na na wuce baka taso baka ce baba kuma gani tsoho har ma ina kishin gida kan wani ai kamata yi mi wannan shi Amr bin Usman ya taso ya baba ya gida ya su babu wance ya gida ya kwana bi balle ka ba na gaida ku ya jikin tsuha Allah ya kaza a rika mu addu'a a rika samu albarka ai haka yace tarbu Abdullahi bin Salam ya gani sai yake mai wannan kenan wannan liso muke doka ana abokin inna ko abokin baba duk inda ka ganshi ka tsaya gaida shi in kai wannan ne kenan ka kare soyayye shi kuma Allah sai baya fice ba haskenka sai dai daga ka haskenka to kaga wannan abubuwan ma yanzu kakanninmu da suka wuce duk ba su yi wannan karatun ba amma sai sun yi mu karatun ko ku lura kakanninmu da suka wuce ai duk wani abu da muke sun yi mu karatun amma dai mu muna faɗin wasu a hankali kuma ana wa'azin radiyo tele ko na zumunci duk wani abubuwan da muke yi na zumunci da na biye wa in kawo kakanninmu suna practice din sosai tsoho zai tashi da kagan gida da gida ba mu'amala zai ga in wani kyauta ce tsankanin wannan gidan da wani gida in dai ana ba da abin ko da an mutu zaka wanda ya habu fan gidan yana yana kula da wani gida amma dai mu soya zaga da abokan tsohon ka da me in dai ya mutu kawai shi kenan kai baka je gida mai kila kuma kai kana da wadata ma wanda zaka je ka taimaka wannan gidan ko wata hanya duk baka yi wannan ba ko kuma ya huce ka huce ko salulan nan ba a yi to Allah ya kiyaye sai ya ce babun alwudu ya tawaras wannan babu na 22 alwudu soyayya ya tawarasu ana gadan ta yanda kake gadan babanka ya bar ma wani abuwa to soyayya shi ma ka yi gadan ta ka zartar da ita shine alwudu soyayya ya tawarasu ana to shi ka حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم أن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يورث يتوارث يتوارث إن الود يتوارث to hadasana bishir bin muhammad bishir dan muhammad ya ba mu labari yace shi kuma yace habar na abdullah daga abdullahi wani abdullahi ne na muka ce dai suna abdullahi zo a buhari wane ne ke ni abdullahi bin mubarak qala akhbarna muhammad bin abdurrahman an muhammad bin fulan muhammad bin fulan su ma shi ma sunan shi muhammad bin talha bin abdurrahman bin fulan yana ai ta dan fulan da wadu sunan shi bai sunan shi muhammad bin talha bin abdurrahman muhammad bin talha bin abdurrahman shi ne ce an muhammadu binu fulan bin dalha an abibakar bin hazam daga abibakar dan hazam an rajulun daga wani namiji min ashabin nabi daga abokan annabi sahaban annabi bai wadu wasu na namiji ko to a wannan ruwa ce bai wadu wasu na namiji amma dai a ruwa wadda take mustadraka na hakim ya zo sunan namiji na wanda aka yi wannan hadisin abubakar siddiq ne kamar nan ya zo hadisin a gunzire sai ce kala kalin kala ya ce ka faituka ya isan maka annar rasulu sallallahu alaihi wasallama kala ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce innal wudda cewa dai soyayya ya yuta warisu ana gadanta soyayya ana gadanta kenan duk masoyan inna da baba kai ma ka so su kakka yanke soyayya kenan muka ce nan ya zo a gunsire inda yake ce a mustarrak daga an abubakar siddiq ne kala li rajulun sahibahu ma sami ita min rasul sallallahu alaihi wasallama fa qala rajulu alwud yatawaras wal bugud yatawaras yace annabi abubakar siddiq ne suna tafiya da wani mutum wani namiji namiji da suke tafiya da shi sunan shi ubaira ubaira sunan namijin to sai abubakar yake ce yake cewa ubaira kina me kaji daga maganar manzan Allah kamar tunda shi abubakar na kusan manzan Allah ne ko to yana jarraba wannan ce zana mun irin abubuwa da kaji da gurin manzan Allah sai wannan ubaira sai yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa soyayya ana gadatta kiyayya ma ana gadatta kenan kai yi soyayya da duk wanda inna da babanka suke soyayya da su kakkayin mun gane sai na 23 babun sabon babi la yusamma rajulu abahu kan mutum ya kama sunan baban shi sunan babanka Musa kaka ce Musa wala yajlisu qablahu mutum in zai zamna kuna tare da babanka kun je wani guri ko kuna tare da innaki kin je wani guri kakka riga ya ta zama sai ta zamna wala yamshi amamahu in kana tafiya da babanka za ku je wani guri ka ku yi jeru kuna tafiya kafada da kafada kuma kakka shiga gaban shi sai dai sai dai ya dan shiga gaban kaɗan ko kuma in hanyar da wani hatsari kai zaka shiga gaba amma dai a lahiya lau kuna tafiya da babanka so ake ka eh kada bin bayi shi sai dai kuma da wani risk ko da wani kare yana biyo ko na abu hanyar wata kaya ko wani mai tonan da darura ne amma ne ba darura nan kenan wanda zai gaya mu na da birnin la yusamma rajulu abahu mutum kai me
kama sunan baban kai kama sunan baban shi wala yajlis qablahu in sun zo wani majalisi ko wani abu kai kai ya riga shi zama mace ce ta shigo gurin biki da uwarta kenan kar ta bari sai ta zamna can tare kallon babu ta a sai uwa yawa kun tsaye da babanka wani guri ko gaisuwa ko wani abuwa sai ka bari sai ka zauna da shi tukwana kai kuma tafiya ce kakai tafiya gaba da shi to wannan darasin shine zai karantar da mu sai yace haddathana abu rabi an isma'il bin zakariya an qala haddathana hisham bin urwata an abihi aw ghayrihi anna abahu wayrata absara rajulaini فقال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله to kaka wannan ruwaya ce ita ma baitin ta zo na adawar mufrat aka ce a harajahu abdurrazzaq a musnaf abdurrazzaq ta zo bai haƙi ya hudo ta kuma wasu hahu albani fi sahih al-adab al-mufrad albani ya sa hada ita wannan wanda zan karanta yace hadathana abi abu rabi'a an isma abu rabi'a ya bamu labari an isma'il bin zakariya daga isma'il dan zakariya kale yace hadathana hisham hisham ya bamu labari wani hisham hisham bin urwa hisham dan urwa urwatu bin man an abihi daga baban shi wai baban urwa mu da mi tawadi urwatu bin zubair urwatu bin zubair in ya zuba an abihi kenan abin na baban na shi sunan shi zubair urwatu bin zubair to au gairi ko kuma daga wani wannan anna aba hurairata sahabin annabi aba huraira waye aba huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi shi aba huraira abasara rajulaini ya ga maza bi suna tafiya aba huraira ya ga wa abu sarar rijilai ya ga mutum biyu suna tafiya kafada da kafada suna tafiya haka faƙala li ahadihima sai cewa ɗayansu su biyu nan ma haza minka wannan miƙinka ne ma haza minka wannan ya ga mutum biyu suna tafiya ko kafada da kafada sai ce wannan miƙinka ne faƙala sai wannan wanda aka tambaya sai ce abi sai ce babana ne kamar kenan a babu rira ne ga da uba suna tsaya kafara da kafara ko sai cewa dan ma haza wannan mai kinka ne sai sai ce mai faqala abi sai ce babana ne da yace babana ne to shine zai bashi da dabi na ubin uwaye guda uku faqala sai aba hurairah ya ce mai su kuma aba hurairah su ne manyan sahabbai da suke gindan annabi to yake babanka ne ko sai yace la tusammihi bismihi kakka rika kiran shi da sunan shi da wannan a cikin ladabi ba a kiran baba da sunan shi ko wani ma mai sunan baba ai dai ka ce mai sunan baba kaba wani baban ka Musa shi ma sunan shi dan girma ka ce mai sunan baba kenan ba a kiran baba da sunan shi inda ba a daura ba kaje za a mai wani kat ko wani mai gujiya ce ya ne sunan ka faɗi wani ai daura ne amma dai aka zaman lahiya lau la tusabihi bismi katta ka kira shi da to sai ya ce kuma wala tamshi amamahu kuma kun kuna tahiya kakka rika tahiya gaba da shi shi ne wadatar shi amma mabu malamai suka yi bayani suka ce in tafiya ce ta lamun lafiya haka cikin gari yadda gana za ku je masallaci za ku je gurin biki za ku je ina ne kenan sai ka dan sa shi gaba kai kana dama shi ko hagu in shi kuna tafiya amma dai in hanya da wani risko wani abu dai ya za a yi kai zaka shi gaba a lahiya lau dai wadatar shi amma mabu sai ce wala tajlis qablahu kuma kakka zamna kafin shi kenan kun zo guri gurin sadaka gurin wani abubuwa gurin aure gurin gaisuwa ka ko baba kun zo ko kira ko inna kenan kai inna ta zamna kake kake zamna kan baba ya zamna kake yi kake zamna kenan shine abubuwan guda uku da Abu Huraira ya koya wa shi wannan namijin shi wannan namijin an ce sunan shi Abi Gassan kuma wannan ita hikaya kissa na an yi ta ne tsakankanin a bayan garin Madina a nan ne aka yi ta sunan namijin abi gassal shi da ba huraira ya gansu ya ga musu wannan suna taya kafara da kafara ya ce mai wannan mai ma haza minka kenan wannan faƙala abi babana ne sai ya ce latu sammihi kakka yi kiran shi kakka yi tahiya in kun zo guri kakka zamna tun gabanin shi kenan sai mu kiyaye wannan ladabin waye babu na 24 babin haliku ne a bahu mutum yawa baban shi alkunya tunda an ce can kaka kama sunan shi Musa kaka ce Musa to me alkunya alkunya ita ka kirayi mutum da sunan ɗan shi misali babanka sunan shi sunan shi Musa kuma yana da kananka kai kiran shi da sunan kananka misali ya kananka sunan shi Muhammadu sai ka cewa babanka baban Muhammadu ko a gida babai kuka ce baban Muhammadu ko baban Fadima wanda da ana yi sai a samu kanwo ko autarku ko wata ta tsaka sai harka ce mai baban eh baban fadima ko mammai ko mamman irin wannan mamman aishatu baban aishatu baban aisha to wannan ɗaya ce baban aisha ko mamman aisha to shi da wannan zai karanta mana lokaci to karanta
حدثنا عبد الرحمن بن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نبا نباتة نباتة نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال خبرت خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن قال
حدثنا أصحابنا حدثنا أصحابنا عن وكيع عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لكن أبو حفص لكن أبو لكن حفص أبو حفص عمر عمر قد قدا to nan muka ce ana wa baba kaka kama babanka baka kama amma dai kana mai alkunya amma dai lakabin shi ko baka faɗi ba sai dai alkunya suna dama ai uku ne da kwai lakabi da kwai alkunya da kwai sunanka da kwai sunanka na bada wanda aka tun a ka aka nada ma sunanka an nada ma wannan Musa sunan shi haka kuma ai da kwai kiranye kiranye kuma yazo ko da wani abu ko da wani abu da kai a ba kiranye wanda kayan ana gaya ma kuma tukwana alkunya shi kuma a kiraye ka ne da sunan ɗanka ko sunan bacci sunan ɗanka masu ko sunan ɗan giran firar ɗinka ko sunan ɗan wata sar ɗinka duk ɗaya ne kamar yanzu aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama ai ana mata alkunya yake ce mata ummu abdullahi wa abdullahi al ummul mu'minina ummul abdullahi radiyallahu anha to ai ta bata da da abdullahi na dan waye dan asma'u ne asma'u miji yatta ce kenan mutum ana mai alkunya da sunan ɗan shi na ciki ana mai alkunya da sunan ɗan ƙanin shi ko ɗan wan shi ko ɗan yin shi ko ɗan ƙanwa shi shi ne na yuna mai ce hadisi na abdurrahman bin shaiba abdurrahman bin shaiba ya bamu labari kala ya ce a habar na yunus bin yahaya yunus bin yahaya bamu labari an yahaya bin nubatata daga yahaya dan nubatata an ubaidillah bin mawhabin daga ubaidillah bin mawhabin an shahar bin haushabin daga shahar dan haushabin kala ya ce harajina ma ibn umar mun huta tare da ba ibn umar kenan sun huta wani bulaguro ko zuwa wani guri tare da ba abdullahi ibn umar harajina kenan su biyu ma ibn umar tare da abdullahi ibn umar faqala lahu salimu sai salim ya ce mai as-salatu ya aba abdurrahman salla ya aba abdurrahman me kine na shi ibn umar din salimin wannan dan waye dan ibn umar ne mun gane salimin dan ibn umar ne abdu kuma baicin salimu yana da da mai sunan abdurrahman kenan dan nan nashi salimu da zai kira shi bai ce mai ba baba anan bai ce mai ba abba sai ya ce mai aba abdurrahman kamar suna tare da baban kumuta sai ka ce baban abdurrahman lokacin sallah yayi ko kuma baban ka sai ka ce baban abdurrahman saboda abdurrahman din ɗan shi ne kai kuma abraham in wanka ne ko kananka kenan ne yake nuna muna ibn umar ɗan shi ya yake kira shi baban abraham na ibn umar kenan kuma na ƙasa shi kuma umar kin ne da kanshi umar bin haɗa baba shi baban ibn umar shi kuma ibn umar in abdullahi bin umar in zai kira shi ma baban shi sai ce abu hafsi ai umar bin haɗa ana ce mai abu hafsi to shi ma ibn umar ai dan umar bin hadab ne kenan shi ma ce in an zo yana fatawa tunda ibn umar lokacin da wani fatawa ta sahabbai shi ne ke in yana fatawa in kamar zai ce umar yayi hukunci akan kaza bai cewa anan bai cewa ma baba yayi hukunci akan kaza ko kuma ya ce umar sai ce abu hafsin umar kada abu hafsin umar yayi hukuncin kaza kamar nan ya yanke abu ne kamu dai kunya na sahabbai suna kunya tsakaninsu kenan shi ne yace حدثنا أصحابنا عن وكي بن سفيان عن أبلا بن دينا عن ابن عمر دقى ابن عمر قال يتي لكن أبو حفص أما دي أبو حفص عمر قدا يا يحكم كذا kenan shi ma in zai kiran baban shi bai ce yana mai alkuniya kenan ruwaya ta sama ta kasar duk me take guda me take guda alkuniya ko da sama wane ne ɗayan umar ɗayan ɗayan abdullahi bin umar nan da wane ne da salimu da abraham to shi salimu zai ce wa baban shi lokacin sallah ya ce as-salatu ya ya aba ya abu abdurrahman kenan mun ga mu koyi sahabbai da suke kenan me zan mu gane nan kenan baba muna ba ma kama sunan shi ba amma dai mun yace mai baban baban Musa baban wani kannin ka ko yayin ka ko diyan yayin shi ko diyan wani duka kira da wannan sunan shi ne dai baka kama ba sai na 25 muje ko lokaci ya shiga to shi kuma wannan babi babun wujubu sillatin rahim babi wanda yake bayani akan wajibcin sadar da zumunci to abin da zai gane na adabun fradil tani da muka fara shi tun daga babi na daya zancen biyayya ne yake da uwaye sai ne ya kare da shin da hudu yanzu ne shiga sabon titin tun warkon na hazzawa nan babi na shin da hudu duk zancen uwaye ne yake ka liƙa ganin dukkan awa uwa kaza awa baba kaza awa baba kaza sai dai babi guda ashirin da nawa da hudu ya yi haifi ka hadisi guda arba'in da shidda kenan wani duk aikon fartama ne wanda ya ci mu yi da wanda zamu zamna da uwayenmu kenan sai daga nan ya kare shiga sabon babi sai mu tsaya daga nan mu tashi babun wujubu salatir rahim babi wanda yake bayani akan wajibcin sadar da zumunci idan Allah ya kai mu satin gaba subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk